بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ƙara haɗa mu a daidai wannan rana Alhamis a uku ga watan Zulqa'ida shekara ta 1446 wanda ya je ɗaya ga watan biyar 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu mako mako a cikin kitabut tauhid na Shekul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab wancan sati mun shiga babi da babi na babu man ata'a al-ulama aw al-umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harama Allah faqad ittakhadhahum arbaba babi dake magana akan cewa duk wanda yayi ma malamai da'a yayi ma shugabanni da'a a cikin abin da Allah ya haramta suka haramta mishi abin da Allah ya halatta ko suka halatta mishi abin da Allah ya haramta to ya maishe su abin bauta wanda ba Allah ba قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه من شغا مباركة أولا بابي babi da malai ya kulla saboda yayi wato jan kunni akan cewa shirka ba kawai shine wanda zaka je ka samu wani an sasaka abun wani abun sasakawa ko kuma ka wato wani wanda ke matacce kace kana bautansa ba a'a har ma malamai wanda ake ganin su shiryayyu ne kin tsatsu ne inda har za su iya murja idan su ga maka wasu dokoki da suka sa a Qur'ani da sunna sun sani ko ba sani ba kai musu biyayya kan haka to yanzu kai shirka a babun da da'an da ya kamata a yi ma Allah ta'ala da manzon shi kadai yanzu ka mai da shi kuma su ma suna tarayya da da su a wajen wajen da'a din kenan haka zalika shugaba ko da na ne ko na banza in ji har zai iya bada wasu dokoki wanda ba na Allah ta'ala ba to shi ma aka masa da'a a wannan yanayi an yi shirka kun ga in ji aka shigo da shugabannin to kuma wani abu da zai shigo nan gaba shine maganar constitution da sauransu da kuma sauran wasu dokoki da aka ce ba dama mu yanzu mu yi dokoki na musulunci a karan kanmu in dai ba dokoki na zamantakewa ba dokoki da mai laifi yanzu ba ka yi ba ka yi shi insha Allah a ƙarshen babi mun gaba karatun zamu dan yi ishara kan wannan kana cewa mu ganauni a kuskuren fahimta da ya faru a irin waɗannan nasoshi da ake karantawa mala ya kawo mana kisa na ko kuma asali na Abdullahi dan Abbas wanda yake kawo fatawa wanda suka saba ma fatawan Abubakar da Umar amma sai wasu irin su Urwa ibn Zubair suka rika ce masa kushe masu idan me zai kawo fatawoyi da suke saba ba Abubakar da Umar sai Ibn Abbas yake cewa to so kuke azaba ta sako muku daga sama a kaga duk wani wanda za a bi shi wanda ba Abubakar da Umar ba to a bayan Abubakar da Umar suke a wannan al'umma da ko sahabi ne ko kuma daga cikin malamai na manyan malamai da ake tutiya da su a wannan al'umma to idan ya zama har Abubakar da Umar za su iya kawo wasu maganganu da suka saba sunna ba da gangan ba tare cewa kuma suna da kirkisa nagartansu amma duk da ga raddin da Abdullahi Abbas ke yi domin babu aula ya zama an sami wani wanda ba su ba bai kai su mataba ba bai kai su yin gabatar da wani abin alheri ma wannan addinin ba ya kawo wasu maganganu ko da ana ganin ya gawo ta a kirki ko da ana ganin shi din wankakke ne a wajen a idan al'umma abin da ya bayyana mutane to kaga mun babu aula shi aje masa kayan su kenan sai malamin biyun ta magana da magana Imam Ahmad ibn Hanbal wanda shi kansa ɗaya ne daga cikin malamai da ake mazhabar su Imam Ahmad ibn Hanbal kuma in ka dauki a cikin malaman da ake mazhabar su suka shahara guda hudun nan to babu wani malami a cikin su da ya tara hadisan irin inda Imam Ahmad ya tara babu wani malami da ya zama ya shiga ya tambata a sanin sunonin manzon Allah irin wannan mutum ba duk da zaka je Imam Malik amma Imam Malik a wajen wanda ya san malamai da gwabin malamai da nauyin su ya san Imam Muhammad gaba yake da shi wajen sanin hadisai da kuma wato tantance tsakanin ingantattu da wanda ba ingantattu ba Imam Muhammad ga duk wani wanda ya san ilimi ya san inda ilimi ya dosa ba ta asubanci ke sanya ba sai ya riga san cewa yana gaba da Imam Malik a wajen sanin tarin hadisan manzon Allah da kuma ba ana kawo hadisai ga maka ya inganta ko bai inganta ba Imam Ahmad shi gaba yake da da yawa daga cikin malamai a wannan fage din a to shine sai kawo ke cewa ajibtu liqaumin ina mamaki ga wasu mutane ya'rifuna al-isnada wanda sun san girman isnadi sun san ingancin isnadi sun san isnadin nan ba wai sani ba wato sun san hadisi sun zauna sun san hadisi sun sun fahimce shi wa sihhata kuma sun san wani isnadi ya tabbata kamar ce hadisi Malik ya rawaito daga Nafi daga Ibn Umar wanda daga ji kai ka san malaman hadisi sun sallama irin wannan hadisi kama ce malik daga az-zuhri daga anas bin malik wannan malamai suna sallama irin wannan hadisi hadisin shu'ba qatada qatada daga anas malamai da kaji irin wannan isnadi sun sallama mai irin wannan isnadi sun san cewa manyan malamai ne zaka kure sufyan ath-thauri daga yahya ibn sa'id al-ansari daga amra daga aisha wannan duka waɗannan man kowanne a babu sabbin malami daga babban malami sai babban malama wanda kowa a san shi da kakoyi ne a wannan harkar shi ne imamu aure wato ina mamakin wanda zai zo ce ya san ya shi ya karanci waɗannan ilmuka wato ya fahimta sannan kuma ya san ingancin wannan isnadi yadhhabu ila ra'yi sufyan sai kuma kuma yana bin ra'ayi sufyan al-thawri sufyan al-thawri kamar yadda muka faɗa a wancan sati shi kan shi ba wai bayan yake a cikin malamai ba waɗannan malamai guda hudu ina ma da mazhaban sa thawriya kawai yanayin wato bai samu ɗalibai da suka hidima bayan mutuwarsa ba amma ka zuwa lokacin imamu Ahmad kaga ana mai ana yi ma wato mazhaban nasu hidima ina lokacin imamu ahmad lokacin imamu sauri ya jima da rasuwa wato a lokacin da imamu ahmad ya rayu shi kuma nan akwai mazhaban imamu sauri ana bin ta saboda haka to ya ga wasu yan tikibi sun yabi mazhaban ko su ma koyo shi suke tafi ina mamakin mutane da an yi magana ku ce ku ga mazhaban imamu sauri ba za ku yi hadisan manzon Allah ba yake cewa wallahu ta'ala yaqulu alhali Allah ta'ala yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri lallai wanda suke sa'a umarnin manzon Allah to su fada kufa an tusibahum fitratun kar wata fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaban mai raditi ta shafe su atadri mal fitna ma aure kace to ka san meye fitna qala al fitnatu ash-shirk sace fitna ita ce babba ita ce shirka ita ce shirka ko kuma kafirci dan kafirci tunda idan muka ce za mu bar sunnan manzon Allah ba ruwan mu da ita gayan abin da zai same mu ce mu koma muna ganin sunnan manzon Allah ba ba hujja ba shi kamar yadda kuke gani tun ana cewa za a bar suna za a bar suna yanzu an koma wasu wasu ka fara cewa ai suna da zato yanzu kaga an fara magana da zato da zato za a koma ce a daina a daina suna a wurgi da ita ta ma a huta a cigaba da Qur'ani a Qur'ani kowa ya tabbatar to daga nan shi ma Qur'ani da zai zo a fara cewa to ai shi ma an ce isnadi shi ma da a kyale shi da zato ne shikenan kaga kaga amar addini babu da addini kenan shine Allah Amr ke cewa alladhina yukhalifuna an amri Allah ta'ala ke magana an tusibun fitna fitna shi a shirku ina imam Ahmad ya dauko wannan saboda saboda ayan Qur'ani Allah Allah ta'ala yana cewa wal fitratu akbar min akbar min al-qatl fitina ta fi fitina ta shirka ta fi kisa tsanani to kaga wannan shine inda imam Ahmad ke istinbatin wannan magana nasa sai la'allahu idza radda ba'd qawlihi me yiwa ne idan ya tunkuɗe wasu daga cikin hadisin manzon Allah ko maganar manzon Allah fi qalbihi an ya ƙa'a fi ƙalbi shai min zaiƙi ya zama an sami wani karkacewa a zuciyarsa fa ya halaka sai ya halaka shi kenan sai ya zama wannan ya zama sanadiyan wato shirkansa a wannan imamu ahmad kai tsaye ka faɗa wato ka fahimci cewa yana yin faɗa ne da maganar ɗan tafiyar mazhaba da an yi magana mutum ce ni ga malikiya ita kawai zan bi in ba wani malikiya ba san wata addini ba da yawa daga wasu daga cikin malamai da muka yi da muka katu a wajensu a su ɗau ƙoƙarin wasu gafsar da mu wannan sai mun maza ba dole ya ce in ku je wajen ubangiji ubangiji ya tambaye ku zai tambaye ku ku tsaya akan mazhaban ku ku san akan wani addini kuke to kaga an mai an mai ta zama addini kenan mu wanda daga cikin malaman mu baka da baka wani ya faɗa haka yace ku tsaya a abin da kuke ko kun je wajen ubangiji a san me kuke yi a wajen ubangiji ku kun fita wato kamar ubangiji ya sanya mana in ba mu malikiya ba ba za mu sha ba in ba mu malikiya to mun sha har a wajen ubangiji mun fita haka yace to kaga a wannan kaga ko dai ka ta fita mun zuwa ce shi dai wato duk yanayin rayuwarsa da ya kife akan wannan littafai ya zama a dinki yake da cikin daridi yake saboda haka sai ka mishi uzuri ka ci Allah ya yafe mishi ko kuma wanda shi ba ma wai ya fahimta sare amma yana ya zama wato bai san ya bi ya sallama ba sunna to kaga wannan shine Imam Ahmad ke magana cewa fitina ta samu fitina ta samu amma anan mun yi magana cewa ba ana magana mutum daina karanta littattafai na malamai ba akwai wanda suke da irin wannan fahimta za ka suna fahimtar cewa yanzu a daina karanta littattafai na malamai za ka ga yanzu a masallatai irin wannan mutane sun zama sun sha bamban ka iya raba su kashi uku akwai irin masallaci irin na ahalin suna irin namu nan da an kace za ka ta ahalari ko ishmawi ko risala saboda an fara wato amma dai amma fa kuce dan ahalin suna ne ahalin suna ne kuwa wato kaga kai kaga shi kaga wato ya yi wani gurguwan fahimta ma ba cewa inda za a kai ta waɗannan mazhabobi to shi kenan yana ganin kawai bai san sai idan an shiga wannan littafai za ka ga ba ku sauri saboda kowanne in malamai suka kawo ana bi ana kawo wato fahimta na malamai da yadda suka da hujjojinsu sai ya ga to ashe abin haka yake mu nan kawai ana karanta mana ne kawai ana sauƙaƙawa amma za ka bi kowanne a kawo mishi dalili za ku ga yadda wato a kan wata matsala ɗaya sai ga a yi zama zama ɗaya ko biyu ko kuma ga wanda suke bin kafi da muke na a talqin a talqin shi maka wanda sala yake a cikin mazhabin malikiya tafiya muke ba kaman ba tafiya muke ba nan ko ina aka kuma shi ma aka mawaya dan sauri na katin ba wai wata wata ake yi amma da zarar an ji an zo wani gaba sai ga an zauna an ta karance karance an ce to ga hujja ga hujja ga hujja ga hujja sai da zarar an ce za ka tafi malikiya kai tsammanin wai wai ana son wai a yi mazala kishiya ne kai tsaye a waɗannan abubuwan kamar yadda na ce za ka iya kasa su kashi uku malamai suna kasa bin maza ba kashi uku ko in ce yanayin ɗabi'a mutane game da maza ba akwai wato wanda suke yan gefe su sun yi sun yi hannun riga da juna ce kuma wanda suke tsakiya yan gefen farko su ne wanda za ka same su su mukallidai ne kuma aka ce a taqlid dama wajen malamai da usul fiqh shine mutaba'atul ko kuma ittiba'u madhhabil imam biduni ma'rifati dalili dakta at-taqlid shine ka bi mazhaban wani malami ba tare da kasan dalilin sa ba kawai saboda malam wani ne ne kake bi wannan idan mutum ami ne ba mi ne gajiyayye ne to ai dole haka zai to amma kaga shi da ba an tamshi gajiyayye kai kuma kaga zaka tabbata ai wani cin gajiyawa an ce ka tashi kai kokarin wato motsi kai ma ka zama ka bambance kanka da wanda suke gajiyayyu saboda haka in idan mutum ya zama aikinsa kenan ko da ya bayyana masa ya zama shi kawai yana bin wannan limamin nasa ne fi kulli da tsikin wa dalilin a dukkan abin da yake mai girma da karami shi kawai malikiya zalla shi abin da yake kenan ko da ya bayyana masa cewa wannan malami nasa ya sa a qur'ani tsakarara ko suna karara to wannan shi sune wato dan bangaren farko sune muta'assibai muqallidai al-muta'assibatul muqallida wannan zai wuya ka raba su da koda sakaci in dai ba mutum kamar mamaki ba ne ba amma zai wuya ka raba shi da ɗan sakaci sakaci na zanibi zanibi na sakacinsa zai wahala ka raba shi da wannan saboda kaga yayi maza da kishiya haka ba ai ko mashi wani wani mutumi sunansa maliku ba ko shafi'i ko abu hanifa ko kuma wani wanda ba su ba amma kar ku tsammanin wani yanzu ne muka fara samun irin waɗannan mutane tun lokacin tabi'ai an fara samun ire-iren waɗannan mutane wanda za ka ga su a asalin da can saboda mutum yadda yake shi malamin da ya fi sani sahabbai da suka koyar a inda yake rayuwa kamar ibn umar ya koyar a madina ibn mas'ud ya koyar a kufa to su duk wanda suka taso a wannan wajen su galibi labarin da ake ba su labarin girman sha'anin wannan malami da yadda yake da ilimi sadaka ka kawo min babu aulada amma in ya taso ya zama ya fi karkatar ra'ayin wani saboda sabu to a irin wannan kuma sai aka fara yawa aka fara yawa kuma sai aka fara kuma dan wuce gwa da iri wannan in kace karwa jima'ul ilm kitabu jima'ul ilmi da imam shafi'i ya cikin kitabul um shi ne kanshi fara faɗin wannan magana abin da ya labata abin da ya gani da kansa cewa a da can a Madina Sa'id ibn Musayyib shine zama ya cire tuta Sa'id ibn Musayyib kusan shi hadi da ilimin sahabbai da suka zo a Madina baki ɗayan su shine Sa'id tabi'ina a cikin tabi'a babu kaman sa so a lokacin nan bayan rasuwarsa bayan shudewa sai ya zama babu wani magana in kana suka kawo a Madina a saurare ka sai magana Sa'id ibn Musayyib sai shi kansa wato Imam Shafi kace wato har ma sun tabbata da idi Imam Shafi shi ma fa ya rayu a Madina ya rayu a Hijaz ya rayu a Makka ya rayu a Madina sai ce har ma sun tabbata da idi bayan shi kuma ba samu wanda kuma daga baya suka zama ana jin magana sai irin su Imam Malik da ire-irensa bayan shi dan tabi'ai dai dama bayan Sa'id ibn Musayyib akwai irin su Yahya ibn Sa'id al-Ansari akwai irin su malaman malik irin su az-zuhri to shi shi az-zuhri mai zauna a Madina ba ya ta yawo saboda haka sai zama a shi din bai zama mutanen Madina sun karkata mashi haka haka ba amma malik musamman shi da yazo saboda shi bai fita ba sai zama shi ma ya samu biya to shi ma ji imamu shafi'i imamu shafi'i haka dalibi imamu malik din yace to shi su kansa su shi kashi imamu malik an samu wasu mutane suna dan mutum da iri akan sa kad yujawizu al-qasd fi dhamm al-ghayr inji imamu shafi'i ana samun wani lokaci su wuce gwa da iri wajen akansa kuma galibi ba su yana suka wuce shahara da wurin ɗaukar ilimin imam malikin ba imamu shafi'i kaga kaga shi da yake irinsa tare yake kaga bai tsaya imam malik wannan abubuwa ba saboda shi ya je maka ya ji ilimi ya zo madina ji ilimi sannan kuma ya koma kuma ya ƙara ji ilimi to malaman nan sa da yawa ce saboda haka in yace zai bi malami ɗaya kaga ai kaga banna zai maka shi to kaga ko shakawa ba wannan ai abu ne wanda ke ba daidai ba kawai a zauna kowa mutum ya rufe ido babu abin da yake yi sai bin wani malami guda daya bin wani mali guda daya kace dole dole ka daure mu dole sai mu wannan wannan ra'ayi din to sai ra'ayi sai bangare na biyu su kuma wanda su kuma gabaki dai suka ce su ba ruwan su ma da mazhaba kawai ta kawo ta shuwishi ne mazhaban nan waye ce a ji abu ayi wannan shi kanshi wani addini ce suka nuna suka mai da mazhaba kamar wata addini a to su a kansu wani kaga ba su yi daidai ba in ji malamai yadda za su mai da mazhabo don mazhabo da za a yi kuna ba wanda ya ce dama addini don makaranta ake cewa amma ba addini ba a kuma ba a ce maka in ka ƙi mazhabo ba za ka fi gane addini ba kawai dai malamai suna ce maka to shi ilimin addini an wato wasu ne ke ɗauka wajen wasu manya su ɗauka wajen ƙanana su ɗauka wajen manya haka hala a ta tafiya da isnadinsa to ka tsaya inda aka aka yi musu aka yi hidima ba wannan bangaren su waɗannan mazahi ba musu hidima an rubuce an yi kaza an yi kaza an yi kaza in kana son nan da nan ilimin addini suna da yawa kai sauri ka gane addini to ka tsaya ma wani wata daga cikin maza ba ka fara karatun a cikin ta ka fara ba ka tike ba eh ba wai ya ko zama tike ka shine muktasar ba a da ma duk wanda kaje ya ce ki iya shi kenan iya tike wasa kenan muktasar kamar yadda mutanen madafa ke yi ko mutanen kusba zaria kaga nan na mutum zai je ai ba zai ilimi ba ngana yaddaga masu ilimi shi ba yaddaga shi shi kamar rediyo kawai sai ka karanta abu kawai ka tsaya inda kake in ka ce ka kawo dalili ma babu dalili wani abin da ba kai ka kawo dalili ba wani abin da kai da kaji ka san wannan ra'ayi ne kawai akwai masaliku dilala al-ghumari yayi masaliku dilala sharhin da yayi marsala ya yana kawo ta da wato dalilai yace nayi ta kokari na ta kokari duk abin da suka kawo aka kawo a cikin misalin na kawo ta dalilai wani abu ma dai da karfin tsiya da karfin tuwo na kawo dalilan nan kawai wani abu ma shi da karfin da karfi ya kawo wato wato kai kasa akwai abin da kasa ba zai ba ce wani abu ishtihadi ne kai wani abu wani abu wani abu ya kuma ce mu limamin ne sai ya fada a ishtihadin sa so ba zai a ce za a yi wannan abu na dan ba to amma wasu za ka samu sun tsani wannan mazhabin da za an faɗi shi musamman lokacin da aka rika rigingimu tsakani har da ma ana ana taɓa lafiyar juna za ka samu yan zahiriya za ka da yawa daga cikin wasu daga cikin su da wasu daga cikin wanda suke dangata kansu da hadisi za ka sun ma bar ma mazhabin baki daya to amma a ciki kaɗan ne kuma aka samu malamai wanda suka ce ba ruwan su nan mazahi baki daya to sai kuma wanda suke su kuma 'yan tsakiya za ka samu sai 'yan tsakiya su kuma su ne wanda suka mai da waɗannan mazahibin makarantu ne neman ilimi kuma ba cewa suka yi ba za a fahimci addini ta hanyar mazahib sai ta hanyar mazahibin nan ba in akwai wani malami ko a da ko na da ko na yanzu ko raye ko wanda ya mutu wanda zai iya turke ka shi shi ma ya waɗannan yadda aka yi wannan hidima wannan mazahibin hidima shi ma yana da wannan hidimar da zai baka karanta ka fahimci addinin za ka iya fahimta kuma ko a wannan zamani an an gaka imamu shaukani imamu shaukani ya daga shi wanda ya zai ya ce shi ba rushe ba ba to amma shi ya isa ne eh ya isa da inda inda abin da ya taka da ilimi kuma daga cikin ɗalibansa wanda su ma da suka taka abubuwa da ilimi kaka sun isa sun samu wani wannan abu da ila iyaka dai tare da haka kuma yadda mutum ya ce zai dan bar maza ba za ka samu kuma wani lokaci wasu abubuwa kanu za ka ga da da ya dan sassauto da ya fahimta ce ga bai fahimta ba to wannan su waɗannan su ne wanda suke na yidi kamar da mazhaban nan hanya ta neman ilimi za ka yi sauri ka samu ilimi saboda hanya abubuwa suna da yawa amma kuma ka zama ba shine maka tikewa ka ba wannan hanya ce za ka ci gaba da fadadawa idan kuma ya bayyana maka abin da yake ya sa a Qur'ani da sunna karara to ka je musu kayan su dama su wanda suke yan tsakiya tsaka tsakiya su madogara shine Qur'ani da hadisi amma kuma suna bibiyan manganin malamai suna duba su ga hujjan kowa kuma duk wani maganar wani malami in ka je karba irin wannan malamai duk wani magana na malami in suka kawo to za su ne wata hujja ne ba za su fitar ita ba ko a cikin mazhaba ne kuwa kamar ibn abdul bar in ka duba littafin at-tamhid a cikin littafin sa ko al-istizkar al-littafai da yake kawo zaka iya ce imam malik ya imam sa kenan shi ba imam malik ne ya rasu 163 imam malik ya ce kaza hujjan imam malik ita ce kaza kaga kaga wato ashe kaga kalamul ulama yuftajul ha wa la yuftaju biha ana nema mata hujja ne ba wai ana kafa hujja ita ne bayan kawo ana magana addini ka zo ka ce malik ya faɗa kuma kamar da shiru ba kawo dalili ba in dai wai inda ake isti'inasi ne dai bai cewa sai mutum alika mutum abu amma ana rigima addini yanzu misali kamar da da aka yi zinga rigiman rigiman juma'a da hantsin nan haramun ne wani zai ce zai kawo maganar malik shi a wannan magana kawai ka ce malik ya ce ba za a yi ba ko ya ce ya ce musallan ba ta yi ba ka shi to addini shi shi annabi ne haka aka rika yi daga cikin wasu daga cikin manyan shugabanni zala na zali suka rin kawai yace ni ban ina ganin bai kamata a sallan juma'a da asi ba saboda malik bai ci ayi ba ko malik ya ce ma shi shi ba dama a share cikin Allah ta'ala ya sallah kuma ya gama dai ya gama shi ya ya ci ya ci taro ya zauna abin shi wato shi ya ka hujja in kuka je ku duba yudu za ku ga wannan abin da ina wannan hujja ce ai ba hujja ce ta ilimi ba wannan inda inda ake ilimi ka kawo wannan sai a ce ka shiru ka kace magana kwarai kuwa ai ba hujja ce ta ilimi ba to su kansu masu masu masu tsaka tsakiya amma ya kamata za ka irin su imamu ibnu abdul bar a cikin a cikin wannan a cikin malikiya irin su al-bukhari irin su muslim za ka samu irin wannan malamai ba suna su waɗannan ba kamar bukhari muslim ba masa tsaya kan maza ba suna kan mazhaban ahlul hadith su ala hadith mazhabin su kawai shi ne mazhabin manzo Allah sai zaka same su yau suna nan gobe suna nan to banda irin waɗannan kuma akwai da zaka same shi kuma ya yi karatu akan waɗannan littafai na mazahib irin su ibnu abdul bar irin su ibnu taymiya irin su ibnu hajar to amma kuma zaka same su kuma sun taka mataki na ilimi kuma ba suna ra'ayi da kauli ba bal wasu su ma sun taka mataki na ilimi da malamai in suna gwagwada nauyin ilimin kowa suna cewa su ma ba bayan suke da waɗannan malaman ba kamar ibnu taymiya malamai suna ce ba ma malamai ɗaliban su suna kansu suka fara faɗan wannan magana ta zamanin sa ga duba magana az-zahabi yace yake cewa shi kansa daidai yake da duk wani malami zaka kira shi irin maliku ko maliku ko sauri ko ahmad ko waye daidai yake da shi daidai yake da shi a cikin cewa ibn taymiyyah daidai yake da shi ba ya bukatar yanzu in zai kawo hujja su uku ne ake cewa az-zahabi yawan lokaci ke koda su da ibn dayyid al-eid da ibn taymiyyah da al-mizzi yace ibn taymiya baya bukatar zai kawo hutawa ya ce ya dinga bibiyan wai malama da ce yadda haka amma kaga dan ladabi kaga yana faɗa yace maka tauri ya ce ahmad ya ce malam ya ce amma kuma sai ka kawo tarji to wannan kaga shine shine ilimi amma ba kaga kana ibn hajar ibn hajar ba shafi ne akan shi yayi wannan ya tarbiya to amma zaka samu in ka shiga tasatul bari zaka ga jira ka maka abubuwa da yasa saba da mawul bai haƙi ba shafi ne in ka je ka duba sunan dinsa ka je ka duba a suburansa ka duba littattafansa da ya rubuta za ka ji samu duk yana kawo hujjar imamu shafi'i sannan kuma in akwai abin abin tarjihi dai tarjihi sai dai yau za ka ga wani lokaci a ire-iren wannan malamai su ma ana samun mai tsari mai tsakiya kuma wanda abin da ka shi ya da ɗan sakaci duk yayin da yabuwa dalilai ya ga dalilan an samu kowa ya miƙe dalili mai ɗan ƙarfi su sai ce ki ya wasu a bincike kawai sai ya tsaya kan mazhabinsa kamar irin ibn arabi ana samun irin wannan za ka samu shi suna ɗan sauka kan mazhabinsu amma dai wani lokaci kuma an ya kawo dalili in ya ga ya dan fakar da ya fakar kan malikin shi Allah Allah yake malikin ta zama ta ce ta dace haka ibn al-arabi ana kawo irin wannan ibn azum zahiri da sauransu zaka samu ire-iren wannan duk malamai ne wanda suke ka yi kiransu yan tsakiya in sa shekara zal da albani amma kuma sa dan tsanani wajen kauce masa ba baki da in sa shaukani amma su ibn taymiya sai aka sunan sa tsaka tsakiya wanda kuma suke sakaci su ne irin su ibn arabi da sauransu almuhim dai wato waɗannan abubuwan mazahibin da imamu ahmad ke magana a ba daidai bane mutum ya dauki waɗannan mazahib a matsayin addini daga lokacin da kace kai dole mutanen gari kaza sai dai shi mazhabin malam wani ko wani ko da Allah ta'ala ya sa a cikin su wani yayi ilimi ya tsayi da kafansa to yanzu ka mai da wani abu ta zama addini kuma kuma shi wannan malamin ka mai da shi kini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan idan an tsaya anan kina in ba haka ma lokaci ya mai da shi kini ga Allah ta'ala kaga abu ya lalace anan za a sami ko dai shirka wajen yin manzon da'a ko shirka wajen yi wa Allah ta'ala da'a wanda duka wannan zaka samu ba ba daidai ne ba saboda haka dai wato wannan shine abin da yake na daidai kar mutum ya tsaya ya ce zai ba zai karanta littafai na ilimi ba kar kuma ya ji ana cewa ana karanta minhajul muslim ko ana karanta riyadu risala ko ana karanta ahalari ko ishmawi ko muktasar ka ce wai kai ba za ka tsaya a ka za ka amfana ai ba za ka fahimci addini ba sai hanyar malamai to abinda malaman suka karanta tsaya ka gane in ka gane in ya bayyana maka cewa kuskure ne shikenan in gobe bai bayyana maka wata kuɗa ka ci gaba da amfana da manganin malami wanda duk yana daga cikin abin da malami suka yi magana irin su imamu shafi a cikin al-i'tisab shi ma wannan maliki ne sai ki cewa idan tabbata anna al-haqq huwa al-mu'tabar duna rijal idan ya tabbata maka cewa gaskiya shine abin da ake izina da shi ba wai mutane ba kar ka ce wai wannan ita ce hujja ta kari saboda maliki ya faɗa zai ce a gaskiya wannan ita ce hujja ta kari saboda dalili kaza idza tabata anna al-haqq huwa al-mu'tabar gaskiya ita ce abun lura dunar rijali ba wai mazaje ba fal haqq aidan la yu'raf la yu'raf duna wasatatin to amma ya kamata ka san cewa ba kuma a sanin gaskiya sai ta hanyar mazajen sai ta hanyar waya daga waya da suka da abin da suka dauko maka da ilimin da suka dauko maka bal bihim yatawassal ilayhi da su ne ake isa zuwa ga gaskiya wa humul adilla ala tariqi kuma su ce nuna maka hanyar gaskiya ne da haka idan wanda ya ce ba ruwan shi da maganar malamai za ka ga samu yana yin banna da yawa maganar malamai a karanta amma kuma a ɗauke ta a matsayin tsani hanya zuwa ga asalin daidai kar a zama wato an abin nan da abin da ka gani fahimta ta qur'ani ko sunna ka kawo ya sa'a ma waɗannan malamai baki daya to kawai ka kasa wannan kuskure kuskure ka zo da shi ba zai zama daidai ba malamai wato wato amintattun Allah a ban kasa tun kafin Allah ta'ala ya halicce ka shekara dubu baya kowa yana ruwaya ilimi ga yanda ya fahimci aya kaza ga yanda ya fahimci hadisi amma yanzu kai ka kawo ka zo ka yi mutane mugun fasara su saba da irin nasu to shakka babu wannan naka kuskure shine abin da shi imamu shafi'i ke magana imamu malik imamu malik ya yi jan kunni akan wato har nuna haramcin mutum ya tsaya ya bi shi ba tare da dalili ba ko ya tsaya ya bi mazhabinsa ko da ya bayyana masa cewa ya saba qur'ani da sunna karara idan aka duba tartibul madarik na alƙadi iyad alƙali wani mai ashafa dai ya da tafi tartibul madarik da ya rubuta yayi magana mai zurfi akan wato imam malik ya kawo ruwayu da ake da shi to ya yi kai ta ruwaya daga ma'an ibn isa ma'an ibn isa babban dalibin imam malik ne ma'an ibn isa al-qazzas babban malamin dalibin imam malik ne yake cewa sami'tu malikan naji imam malik ya kuli yana cewa inna ma ana basharu ni dan adam ne kamar yadda kuka sani ukhtiru ina daidai ina kuskure wa usibu kuma ina yin daidai fanzuru fi ra'ayi ku bincike kan ra'ayina ina an yace fanzuru kuma yace fi yana magana fabhafu ku je ku bincika ku ku na yi daidai ko ban daidai ba kine fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa alkitaba wa sunna fafuduhu duk abin da ya dace da qur'ani da sunna ku karba wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wa sunna fatruku duk abin da ya zama ya sa abu qur'ani da sunna ku bar shi yanzu duk wanda yake mai abin mazhabin malik zai yi amfani da magana sai da shi ne ko zai amfani da san zuciya sai ya ita bin mazhabin sai ko ba ka so ce ce na bi kamar ka cewa kake ko ka ce ba zan ba sai na bi kamar yadda wasu daga cikin bid'a zaka suna faɗa suna cewa ko manzo Allah ya ce wai kashi guluyi a kansa wallahi sai sun yi wai ko ya ce kasi wai sai sun yi kaga wannan yana da cikin rashin ladabi da mutane ke ke yi amma mutum ya zauna ce zai ta'assubi ga wani malami daga cikin malamai a shi inda wani malami da abinda wani malami ya faɗa zai bi ra'ayinsa to yanzu ya dauki wannan malamin ne ka cokam ya mai da shi wato ko dai kini ga manzo Allah kamar yadda na faɗa ko kuma kini ga Allah ta'ala wannan farkon al'amari zai zai zama ya shiga da cikin wato makora ne da yan bid'a saboda a lokacin ya riga ya dauki abin ya zama kamar wata addini addini ita ita mazhabar tasa a amma kuma ita wannan bid'a zaka cike da shi ba ka shirka ba ka kafirci in bai wato bai ba a hankali ba saboda a lokacin da Allah ta'ala ya zo ya gaya mishi ko a Qur'ani ko sunna cewa ga sunna karara yace ba zai ba to yanzu ya mai da san zuciya karara abin bautarsa Allah ta'ala ya ce afala ta mun takhaba ilahahu hawa to shi kaga ya mai da san zuciya abin bautarsa to haka ba wannan san zuciya ya zama kini ga Allah ta'ala ya zama yana riko da ra'ayin wannan malami har akan abin da ke banna ce kamar za ku samu nasara sun yi nasara a saboda tsabar wato wuce kwari irin suka mai annabi isa ya zama wato ubangiji ya su bauta ma kuma maganganunsu da ma ake ruwaitowa daga gare shi wanda ma jahila majhulu ne dai wanda su aka suke ruwaitowa daga wajen su ma ba a san adalcin su ba suke cewa annabi isa ya ce kaza su kansu wannan ma to kuma suka rike magana su suka dan kamo da ita suka iya dasi amfani da asalin abin da suka tabbatar ga abin da Allah ta ya faɗa a cikin littafansu sannan kuma suka mai da kuma malaman suka zama kuma suna sharanta musu ba da kowa malamin kamar da za mu zo kai hadisi a gaba zai iya zama kawai haka nan su yi mitin kawai sai sun saka doka shi kuma addinin sun ji babu wannan kamar yadda kuma rafi ma ma yan shi a rafi za su ma suka mai da alimin al-tsari za ka ga sun kuma su ma suka ɗauki hanyar ma da ke suke samun labarin alima hanyoyi ne da ƙarya ko hanyoyi wanda suke bai sai su riƙe ko da wani ya samu ƙur'ani da suna sai su ga su nan za su aje su suka bada ra'ayin Ali bin Abi Talib wanda wannan kaga kaga wannan ba daidai ne ba Ibn Taymiya yayi magana ta fatawa kan wannan yace wa jumhurul muta'assibina galibin masu ra'ayin rikaudin nan la ya'rifu min alkitabi was sunna illa ma sha Allah duk wanda zaka same shi aikin su kenan tara din tsiya ce sai amma mazhaba zaka samu bai san Qur'ani da sunna ba sai sai kadan sai abin da Allah ta'ala ya ga dama ya sani kawai amma ba malamin mu ne na gaske bai san Qur'ani da sunna ba bal yatamassakuna bi ahadith da'ifa zaka same su suna yin rukoyi da hadisai raunana aw ara'a fasida ko kuma ra'ayika wanda suke bataccen ra'ayi aw hikayatin ko wasu labarai an babul ulama'i wa shuyukhi daga wasu daga cikin malamai ko shehunan su kad takunu sidqan wani lokaci kaga labarin zata zama gaskiya wa kad takunu kadiban zata ma ta zama ƙarya gaya abin da zaka ce shi ta zama kuskure wanda ya rawaito kuskure yayi kamar ruwaya da ake cewa Imam Malik ya ce ya ce shi mai san ana cikin ana ka ana san hannu hannu hannun dama akan hagu ba yayin da ake sallah wannan ruwaya ce ta kuskure ruwaya ce ta kuskure ina mamakin yanda ko da ba kadara Malik ya faɗa wannan magana ta yaya zaka zaka ci garko da nan magana kamar duk abin da ke sauran malamai duk sun sun sa abu shi shi ɗaya kawo magana kawai cin addini kaga wannan abun yana da ya kamata mutane su rika dubawa suna ba kansu adalci abu ne na addini ake wannan ba magana sun zuci ake ba ka ce wa ai shi ya san hujjan hujjan da yasa yake fara haka to mu mu san hujjan ba an ce kai an ce kai kai kai kuce da abin da yake kai baka sani ba wala takfu ma laysa laka bi ilm aka ce zaka shiga abin da baka sani ba kai ka ce malama ne ya san hujjan shi saboda haka mu muna bin sa ne kawai to mu ba mu sani ba ka je ka binciko hujjan mu da abin ko akwai amma kuma kyale mutane za mu bauta za mu bauta mu Allah yayin abin da mu sani ba mala yace wa in kar shirkan kuma koda wannan labarin da suke kawo gaskiya ne falaita sahibuha ma'suman to shi ne wanda ake cewa ana ke dangata masa da labarin ai ba wasu bane masumi ne yatamassakuna bi naqli bi naqli ghayr musaddaq zaka samu irin masu bin wannan ra'ayin kaunin suna riko da wani wanda ya ruwaito ruwaya wanda yake shi din ma ba a tantance adalcinsa ba galibi zaka ga an samu wani ma wanda ya ruwaito wannan ruwaya shi ba a tantance adalcinsa ba ko kuma Allah akalla kace yana adali ne amma kuma an san yayi kuskure a wannan harkar kamar shi idan Qasim da ake cewa ya rawaito wannan baya a mudawwala zaka samu duk sunan Imam Malik duk sa'a masa to kaka wanda suka rawaito guda uku akalla sun rawaito cewa Malik shi sa hannu da yake akan abu mutum daya saba da ana uku ya uku busu busu daya ba shi ba zai kuskure bane wannan ma an in an yadda ma wa ma'anar kenan amma za ka ji yanzu a kasan nan har yanzu akwai wanda za ka su sun daddage su ba ba isa ba kaga wannan sai zama ya shi ya zama wani abu kuma shi sa ibn abdulbar da ya zo wannan gaba yake cewa da Allah malikiya su bar wannan magana da Allah su cigaba da bin sunna kawai kar su suna ɓata lokaci ba wani wanda yake ya kawo wani magana ya ce ba za a yi wannan abu ba sai malikiya sai su waɗannan malikiya ƴan baya baya suka faɗa shi sun malik akan haka kuma magana wacce ta kuskure ce in aka zo wata nan sha Allah za mu magana kan wannan insha Allah sai yake cewa ya tamassakuna bi naqli ghayr musaddaqi an an qa'ilin ghayr ma'sum yace suna daukar ruwaya wanda ma ba a tantance adalcin da ba a ingancin ruwayan ba ko kuma ma an tantance amma kuma ana rawaito daga wanda shi ba annabi bane to kaga duka guda biyu ko dai ya tabbata amma shi wanda ake cewa ya faɗa ba annabi bane to wace ka bi shi daya kamar maganar annabi ko kuma wanda yake ruwaitowa ma shi ma ana ma ta wato ya saduku ne mai gaskiya ne kuma ba mai gaskiya ba to an ce ka rata addinin ka kan wani majhuli ne ai ba sa ka wannan ba yace wai da'una naqral musaddaq sai su bar wato abinda ake ruwaitowa wanda aka gamsar da aka tabbatar da adalci wanda suka ruwaito anil qa'il ma'sum wanda suke dangantawa kuma zuwa ga wanda yake mai magana shi masumi ne Allah ta'ala ya tsare shi daga yin ƙarya ko kuskure daga manzo Allah wa huwa ma naqalahu fi qatil asbat min ahli ilmi shine abinda manyan malamai suka ruwaito daga ma'abuta ilmi saboda haka maganan wani yazo ya ce zai daure mu da mazhaba to kaga wannan gaskiya wato ba ya bai mana nasiha ba bai yi mana abin da ya dace ba Allah ta'ala kuma ya ce la yuna aduk ma ta yuhibbu matsala ya ce la yuna aduk ma ta yuhibbu li akhi ma yuhibbu nafsihi min khair inda kana sa alheri alheri kai ya kawata kamar mu ci gaba da an kaura wannan alherin da Allah ta'ala ya kawo mana shi muna zama zaman ubangiji ya aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma aiko shi dan abi shi Allah ta'ala bai yi aiko manzo Allah dan dan a dare kowa a je ana za a yi mushi bai amma ta hanyar wasu wasu da ba kaga wani ai ana nema a shiga halin kakan kai kuma sau kamar yadda mutane ke zuwa su je su dauki gunki sai ma na abudun ila yuqarribuna ila Allah subhanahu haka suka bai da bin manzo Allah kuma shi ma ba za a mishi bai kai tsaye ba sai dai abu ta hanyar wasu mutane sai sai an ka ba hadisi kai sai ka bace ka bace ba ya faɗa wannan magana wanda suka faɗa maka kuskure ne su mai risala in ka je ka duba za ka ya faɗa magana amma maganar sa akwai tawili shi akwai tawili ba irin wannan magana da yake nufi ba mala ya cigaba cewa wa an aji ibn hatim sannan ya hadisi ya zo daga hadi ibn hatim annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya yana cewa ittakhadhu ahbarahum sirriki malaman su na yahudawa manyan malaman su warhubanahu da kuma manyan malaman su na kirista arbaban ababan bauta min dunillahi wanda ba Allah ta'ala ba wal masih ibn maryam shi ma haka masihu dan maryam suka dauke shi ya zama abun bauta da ba Allah ba wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida Allah ta'ala bai umarce su ba ba umarce su ba sai su bauta ma Allah shi daya la ilaha illa huwa babu bauta da gaskiya sai shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi akan abinda amma yi shirkun gabarin abinda suke ma Allah ta'ala shirka akai fa qultu sai ali bin hatim ki sai na ce lahu ga manzon Allah inna lasna na'buduhu an wa watan su muke bayan manzon Allah ba wani mun mutu zuwa muje wani fada mu ce muna bautar sa ba kala sai manzo Allah ce alaysa yuharrimuna ma ahallallah ba suna haramta muku abin da Allah ya halatta ba fa tuharrimuna wa sai ku haramta wa yuhilluna ma harama Allah kuna suna halatta muku abin da Allah ya haramta fa tuhilluna sai ku halatta shi fa qultu bala sai nace eh wannan akwai shi kala sai ta fatilka ibadatu ibadatuhum wannan wannan ai shi ne bautar wannan shine bautar ce imamu Ahmad da imamu Tirmidhi ya rawaito kuma imam mutum ya ce hadisi ne hasan yace wannan shine bauta a za ku tuna a shekarun bayan da aka dinga rigima akan akan cin namun doki namun doki cin namun doki eh kawai kawai aka zo aka ce ai duk wanda ya ci mushi ai ko da ba kai ba za ka cin ba duba da wato ka san wannan abubuwan ba shine abin da tabbata a sunna ba kuma ta hanyoyi wanda suke da gangan ku ba ka da dama ka ce ma wannan bai faru ba ka ce manzo Allah ne ba a ciro ki a lokacin sa ba kuma sabai ba su ciro kin ba to ko a irin wannan sai ka shiru ka ce kin yi ba ci ba ba nama bane bane ba mu in ka gara maka cikin kafan gara maka ciwo ba shi kenan ba amma wanda ce ya je ya gani ka ce wai ai mushe ne ma wani ma yana ne ma ya kafa ta mutane kan wannan haba wannan ka kame da abin ya zama addini kuma imamu shan mafala bakar mahmud gumi shi kansa da ya zo saboda da ya ga fahimci kawai wannan fa in ana fa magana hujja ce magana cin doki ana magana hujja ce to ba da aka iya shi ma da yanzu sai ce kai arabi da azan ce ai dalili kawai ya tabbata a cin dokin dokin nan halal ne cin dokin nan halal ne in ba ka ci ka ba ba ce ka ci ba ko wai kawai dan baka samu ci bane fa ba wai wani abu da ba in ba ka me me yake yi shi dokin zuwari yake yi dokin ma ba tsaraye da shi ba tsaraye da shi ya fi wasu jikin ka je ka bincika ai so ai ka ai wato dauka shi duk yanda aka samu wani ya matsa kan kan wata wata wani abin da ke halal ne ga mutane to kuma sai ka samu shi wani ya matsa ya tsananta to kuma shi wancan da ya tsananta tun da ya tsananta ne kan halal shi kuma ya fi sauki al'amari shi kana zuwa aka zan zo aka dan aka ce mishi to wannan abu ba zai kaza kaza kaza ka gyara kai waye ka dauki shawarin abinci kawai halal ne in ka ga maka ce ka ga maka ce shi zai iya bari amma shi wancan shi wancan shi bai mata addanci da shi shi ba za a yi ba ba za a ci ba saboda ba ka halatta za ka haramta Allah ta'ala duk bai san wannan abin da kake faɗa ne ba ya ce ya bar mutane ce su ci in ka kawo doka kai mu yanzu a da kasan muna da dabbobin ni'ima ba shi ba ci muke ba ka san in wasu wurin mun ji wasan dabban ba kawai da su kayan su wanda ce shi ne cin ba shi kenan ba ba shi jiyo ba shi jiyo baka da dama hadisai ne wato ta gangan ko suka zo baka da dama ka ce ma wai wai hadisai ne wai ba zan yi fada ba maganar ma wata ce bai fada ba sai da mushi hadiya amma su malamai sun san cewa ya wannan haka yake ba ku kwanto duk masu cewa ba za a cin ba duk kawai maza ba shi ake yi da abubuwa dai kuma shi kenan kuma na'am a wannan hadisin Ali bin Habib Hatim malaci Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka fitar da shi Imam Tirmidhi yana fitar da shi na cewa hadathana Husayn ibn Zaid al-Kufi qala hadathana Abdul Salam ibn Harb an Qutayh ibn A'yan an Mus'ab ibn Sa'ad an Ali ibn Hatim sai kawo ya kwatankwacin abin da shi ma da ya kawo na matanin hadisi a to amma ya ce Imam Imam Tirmidhi ya ce wa hasana ya hasana shi ya ce hadisi ne hasan a to amma dai a cikin isnad shi Imam Tirmidhi ma ni abin da na gani ya rawana hadisi ne shi ya ce ne haza hadithun gharib wani hadisi ne wato wanda yake akwai bakunta tare da shi akwai baudewa wato yace gharib shi kamar yana nuna dar dar shi a hadisin cewa wani rawi ya kadaita shi la la arifu illa min hadith abdussalam ibn harb ba san hadisin ba sai ta hanyar abdussalam ibn harb al-mulai shi kuma an san shi dama yana zuwa dan manakir din sa sai ce wa qutayh ibn a'yan laysa ma'ruf fil hadith kuma qutayh ibn a'yan ba ba shahara da ilimi ba a hadisi ba kaga akwai majhul a ciki kuma akwai wani wanda yake fika ne shi amma kuma yana yayin kurakurai shi adam ma kaga ya ya jahala shi ne ya ce shi bai shahara ba amma imamu ibnu imamu dar qutni ibnu al-jawzi ibnu hajar al-asqalani su sun ma rawana shi so kaga ma magana rauni ce ma ba ma magana jahala kadai ba saboda haka wannan isnadi da malai ce ya wannan to akwai rauni duk da ya danganta ma ya danganta ma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan to amma dai akarin ya zo ta hanyar Uzaifa ibn ibn al-Yaman a matsayin maganarsa imamu al-tauri ya fitar cikin tafsirinsa ta hanyar su kuma abdurrazak sunani da al-tabari suka fitar daga habib ibn abi thabit daga abin bahtari daga hudhaifa hudhaifa sai yake cewa sa'ala rajulun hudhaifa wani mutum ya tambaye hudhaifa fa qala ya aba abdullah sace ya baban abdullah ara'aita qawlan lahi ta'ala ka bal labari kan fadin Allah ta'ala sai kawo wannan aya sace akanu ya abdunahum suna bautar su ne qala la sai ce a walakinnahum idza ahallu shay'an sai dai idan suka halatta musu wani abu istahallu kuma sai suka halatta shi wa idza haramu shay'an idan suka haramta musu wa idza haramu alaihim shay'an suka haramta musu abubuwa su ma haramu sai suka haramta shi Allah abinda Allah ta'ala ya halatta sai su haramta abinda Allah ta'ala ya haramta kuma su halatta mun sai su bi su akan haka su yi musu da'a a Imam Thauri ba shi kadai rawaito wannan hadisi ba yana da mutaba wanda an duba littafi na At-Tabari tafsirin sura ga haka kuma Aba ibn ibn al-Khurasani shi ma ya mushi mutaba daga daga yama Habib bin Abi Thabit mutaba'a daga Abu al-Muhtadi sunansa Sa'id ibn Fayrus fika ne amintacce ne sai dai malamai sa cewa kuma shi bai je daga Huzaifa ba shi ma kaga wannan isnad akwai rauni tare da shi kuma galibi wanda yake hasan hadisi yana hasan shi da wannan shahid saboda hanyoyin da suka zo ko da dai marasil ne amma kuma wasu na gata amma kaga inda iskali yake Huzaifa da ba ce ya ce wannan ya ce irin hadisin Ali bin Abi bin Hatim sai zama kamar ya musu shaida to amma shi wannan a matsayin magana ce aka tambaye shi ma ko zai fa aka samu tasasul musassal na hadita wato shi irin kisan da aka faɗa sai aka ce shi ma ya faru da Huzaifa a irin wannan don haka dai wato asarin shi ma yana da rauni sai dai ya shahara daga wasu daga cikin magabata suna faɗan wannan asari kamar sanin basiri shi ma a ƙarshen wannan aya sai ke cewa sun sun ɗauki su awan bauta ne fi ta'a wajen ɗa'a sannan kuma shi ma irin wannan fasar ake rubuta daga suddi Isma'il ibn Abi Karim as-Suddi yace lam ya'muruhum an yasjudu lahum su ba cewa suka yi su musu sujada ba walakin amaruhum bi ma'siyatillahi sun umarci su ne sa'a Allah ta'ala fa ata'uhum suka musu da'a fa sammahum Allah bi zalika arbaba sai Allah ta'ala ya kira wannan abin da suka yi sun dake su awa mota da ba Allah ta'ala ba a saboda haka dai kaga wannan hadisi da shi ma ya kawo hadisi ne gaskiya wanda kira da rauni yadda shi na albani na ga ya hasana shi amma ina tsammanin ya hasana matanin sa ne ba ya hasana isnadin ba albani wani lokaci yakan hasana mutun ya ba wai dan ya ce wai ko ya danganta zuwa ga wazana tirin tirin ba amma ya sai ce maka wannan matanin ya zo daga magabata ya zo daga wa- daga nan daga nan daga nan wannan matanin zai zama ya da shawahid shaw- al- al-ma'nawi ya da shahid al-ma'nawi da bai da shahid al-isnadi Ah, saboda haka sai ya hasana maganar ba wai dan ta tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gabanin sa ma imamu Sheikh Ibn Taymiyyah ya hasana shi ko Ibn Taymiyyah ya shi ya nakalto cewa imamu Tirmidhi shi ma ya hasana shi Ah, wanda a cikin littafin imamu Tirmidhi ko gaskiya babu wani tahsin wanda yake hannu wanda shi malam nan ya bi ya dauko maganar Ibn Taymiyyah ne shine yace shi ma wa hasanahu Ah, to ko dai zama Ibn Taymiyyah ya tsaya akan wata akan wata nuska da mu ba mu da ita ya ce hasanul qarib a wata nuska ko kuma ya zama a asalin abin da imam turmidi ya faɗa shi ne hadisi ne wanda yake a gharib mai rauni ya ce hadisi gharib yana magana mai rauni shi amma dai wannan dai ya tabbata zuwa ga magabata kaga huzaifa duk da ruwaya ta ita ma mursala ce sannan kuma akwai magana hasan al-basri da kuma magana asudi wanda duk magana ce wacce take nuni zuwa ga sako daya kan cewa duk wani wanda ya yarki wani malami wanda zai ci gaba da riko da maganarsa ya zama wannan malamin kuma shi ke halatta mishi ke haramta mishi ba Qur'ani da sunna ba to yanzu ya mai da wannan malamin a matsayin abun bauta da ba Allah ta'ala ba yayi ma Allah ta'ala shirka a babin da'a idan wato ya rika jin cewa wannan malamin kasa yake da ubangiji kuma ba shi ke kawo wannan hud dalilin ba illa iyaka dai yana da yadda ra'ayin da kawai yake yi ko yana cewa ai ni zan bi shi da shi shi ya san dalili ya fi kowa sanin hadisin Madina kamar masu faɗa cewa ta amma ta amin mazhabin malikiya saboda shi maliki ya fi kowa sanin ilimin Madina da ilimin sahabbai wanda ya faɗi wannan magana to bid'a yanzu yace shi babu dama a kawo Qur'ani da sunna sai da abaya ne su abu abu mazhaba kamar zaka rubuta wasu a Kaduna wasu a nan Kano wasu a Ira wasu a Ira suna faɗa suna cewa dole sai an bi mazhaba dole mazhabin shi za a bi ko da Qur'ani da sunna sun tabbata to a kyale Qur'ani da sunna a mazhaba wannan bid'a ce ta kuma duk wanda ya kawo wannan to ya zama wannan abin da kawo da shi ya kawo bid'a ya kawo ba sunna ba idan kuma ya zama ya rika ganin cewa shi malamin yana da dama ya shar'ata shari'a daidai yake da Qur'ani manzo Allah ko yake da Allah ta'ala to ya zama shirka kuma ya zama shirka da kafirci mutum ya mutu aka yi zai mutu a matsayin wanda yake mushriki kafir kuma Allah ta'ala ya tsare mu ina da lokaci kun fice lokaci yayi ko to ba laifin insha Allah za mu shiga amma fi masail ne ba za mu karshe ba kuma Eh. na sati mai zuwa ko to ba komai insha Allah idan muka zo sai mu shiga sai mu shiga fihi masail muka zo insha Allah ta'ala abin muka taji Allah ba mu lada abin da muka kusa ta la yafi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah na eh har zuwa rana ta goma eh eh to a ta ya kamata ya wannan har ba komai ne matsala bai yi ba zaka ce aka ce mishi bid'a ai hanyoyin samu da ake samun sunna abubuwa ne da da yawa akwai maganar sa akwai kuma ah, shi aikin nasa sannan kuma akwai ayi a lo- a gaban sa ce bai ce koyi ba to kuma duk abin da ya shigo cikin abin da ake fahimta daga maganar sa yana daga cikin ma'anar maganar tasa to dan wani ya zo yana yi ba za ka ce wannan abu ba daidai ne ba shine yanzu abin da ka faɗa Ah, wannan kwanaki bai zo cewa shi ba zana yana yin azumi duk waɗannan kwanakin goma baki ɗaya ba ba mu samu wannan ba wannan haka yake gaskiya to amma in dai azumi azumi yana cikin al'amalu salihah ko ba ciki yana cikin aiki na gari shi kuma shi kuma ah, qur'ani da sunna idan suka zo suka gaya suka ma- nasarta maka abu sun nasarta maka wannan abin da suka nasarta kuma sun nasarta maka mafhumin sa abin da ake fahimta a wannan ma'ana so da abin da yazo kuma a ya shiga cikin wannan ma'ana ko yadda zaka hana kace bid'a a kaga bai shigo ba ba a cikin abin da za a ce bid'a saboda ma da nasi ne cewa ba a ce ai azumin ba kaga to ana da nasi da yake bace shi so da haka amma yanzu ni da nace yanzu ya shiga cikin al'amalu salihah tunda ba a- ba a ce ma aka yi kawai in yi in yi sadaka in yi sallah in yi wa yanzu idan ni nace ba zan yi sallah ba azumin zan yi kai me hujjanka inda shi ita ma ba a nasanta ba al'amalu salihah aka faɗa kawai amma da sani kuma suna da yawa ba to zaka kulle ba kulle shi abin da ke akwai yalwa ba ina ganin wannan ba da- ba ba abu ne wanda ya dace ba a wannan wannan istishkal din wani lokaci can baya na malam ko 2015 ne an taba kawo shi haka wani lokaci nan cewa wasu kaɗan tsaro zafi haka ba har wasu suka ci tattauna kan wannan suka rika kawo cewa wannan zai zama bid'a wanda a lokacin ne dole muka tattauna sosai abin ya dai zafi so gaskiya babu wanda bi akan haka to mutane za su yi azumi mu nan galibi mutane in lokacin za su ibada in muka ce su yi azumi ba ma to ba gogari suke ba ibada suka yi ba tunda dai ka san ba za a yi sallar dare ba an ji an dawo kowa ya gari ba zai yi wani sallar dare zai wahala sai wanda yake Allah ya zaɓe shi wale kuwa sau da haka mutum zai iya yi sha Allah ta yanzu misali afon dokta da mutum zai zo ce shi yanzu in ba azumin ba kadai ba ibada ba yanzu ne kuma ya zama bid'a saboda yayi taqyid ma haqqul itlaq ya kayyade abin da yake hakkinsa a sake ki kamar wanda zai zo haka nan kawai ya samu wata sura kawai shi aikinsa kenan ba wai dan bai iya koyi ba kawai dan yana kokari ya mai da ya zama kamar wani addini siratan mustaqima shi ma nan malamai suna cewa wannan ba daidai ke yi ba dan za ka ji wasu zara an zo ran juma'a sai su samu wata sautul kafi su karantawa sautul kafi ba ba wai a cikin sallah aka karanta ba amma ni ba san hikimar su ba na yin haka din ba amma abu da ba suna haka ka kawo da kusa a kyala mutane insha Allah na na haka gaskiya ne kuma nasi a baban baba ko ba shi wani hadisin baba kasa akwai nasi akwai fahimta to shi wani nasi ne a baban tawili tawili ake kawowa dama an kafa in kafa ta tawilan mutane ai ji sai ka wannan ji sai ka zama ka rikice amma dai hadisi tsarara abinda yake magana cewa duk wanda ya manta ya ci ya sha a yin ramadana to ya karasa azumin sa Allah ne ya ci da shi ya da shi to da ba nasi bane ina bukatar wani wani bayani ne Imam Malik ya faɗa wannan maganar ya kawai a fahimci nan da muke cewa su Imam Malik su waye sun saba aka ga ba shi ba mu musu rashin ladabi mu ci su saba da gangan ai kowa ya san cewa ba kiya ba ba wai gashi yanzu mun kawo maganar sa cewa kar ai ganganta abin da sa mu Qur'ani da sunna a da maganar sa a bar na Qur'ani da sunna to amma shi ya da wasu usul din sa ne Imam Malik wanda ke tafiya da su wasu daga ci an yarda da wannan usul wasu daga ci ya daga ci abin da malamai irin sa irin sa suke cewa mu bai da wannan usul din naka ba daga ci akwai na usul na na na na wato mazhabin mutanen Madina akwai wannan malamai sun yadda da shi salafi bin sa'ad amma Imam Malik kuma zufa baya bai shi da fadi shi ne kaga abin da ya hada su dan tattauna tsakanin shi da abokin salafi bin sa'ad ita kai in kana ka fara da shi abin da kuma abu da stake wanda tsakanin su zaka samu in ka je ka duba littafin al-Fasawi in ka je ka duba littafin masail na na na na Yahya bin Ba'in sun ruwaito shi ta hanyar Abdullahi bin Salih katibul layth daga Malik daga Alif bin Sa'ad wannan wasiƙan nan ana ana karantawa ana cikin shi ana karanta wasiƙan da suka yi tsakanin su kuma malamai suka ce lalle Alif bin Sa'ad ya bi shi gaskiya banda shi ba ma bariya da wani asali da kirbiya da shi na asadu lil dari'a ta asadu lil dari'a wannan akwai shi a Qur'ani akwai shi a sunna daga cikin abin da zaka huta da shi shi da ubangiji ya hana mu mu je mu zagi ababen bauta wanda ba na mushrikai saboda kasa zagi ubangiji asa kaga wannan soce kawai banna ne wannan kaga babu laifi idan bai cika Qur'ani da Sunna ba to kaga ba mali sai ka samu wani lokaci sai ka ƙara dan fadada shi da yawa sai zama har abin da ke a sunnasi da Qur'ani da Sunna ba sai ka ga ya zo an ce ya zo ya ce kawai sai ka ƙara ba daya saboda ya zama uba gare shi ya kaga wannan wato ya an kuma an kuma ƙara wasu abubuwa da babu shi a nasi kamar cewa mutum ya bar sallah daga nan sai sai su ya rama da jidda shi ba wannan kaga istisai ne kawai na malamai su suka kawo shi amma dai a nasi babu inda aka ce ai wannan hasali ma zai ba karara ba amma fahimta dan hadisi kai tsaye shine wato wannan ma shi rera mun ba ba wannan magana ba za ka karba ne in ya rantsuwa da gangan yana yin azumi ne saboda ka fara rantsuwar shi ya rantsuwa da ƙarya da gangan yana azumi ne to dan me za ku zo kuce dan ya ya ki sanar da gangan kuce da da ba a sake na Allah ko da amsa ba man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa radd ya shigo ciki da sauransu insha Allah Allah ya tsare mu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.